idan ba mun da ba mun tike a ƙarshen suratul hadi sura ta 17 in an faro da jiya daga sama za mu tafi suratul maryam sura ta 17 wanda tana da ayoyi 98 ko da tara kamar yadda malamai wato kirkira suke sabani amma kafin mu shiga kai tsaye za mu dan taba wasu abubuwa daga cikin wato durus da muka diba a wannan sura mai albarka na suratul kafi suratul kafi ta koyar da mu abubuwa da yawa amma kaɗan daga ciki mun fahimci cewa Allah madaukakin sarki annabi alaihi salatu wasalam da kansa ya sanya wa suratul kafi suna ya ba ta suna da suratul kafi domin ya tabbata a hadisi da tace annabi alaihi salatu wasalam yana cewa wanda ya karanta ayoyi goma na suratul kafi farkon suratul kafi Allah ya dauki sarki je kare shi daga dujan kaga wannan annabi alaihi salatu wasalam shi ya sanya mata suna wanda za ga wasu surorin sai dai malamai su gano wa aka fi ambata a ciki sannan sai ake suratul kaza shi za a ga wata sura tana da sunaye uku wata hudu ko abin da ya kama da wannan sannan abu na biyu mun gane cewa an buɗe surar saboda kimarta da godiya ga Allah madaukakin sarki surori biyar ne Allah ya buɗe da alhamdu to suratul ghadi da kitabul suratul fatiha suratul an'am suratul ghadi suratul saba suratul sadi wayannan sune sura surorin da Allah madaukakin sarki ya buɗe da alhamdu sannan bayan nan wato mun bayyana cewa akwai girmama annabi alaihi salatu wasalam musamman ayar farko Allah ko cikin sarki yake alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wannan girmamawa ce kwarai da gaske godiya ta tabbata ga ubangiji da ya saukar wa bawansa alkitab shine littafi alqur'ani mai girma walam yaj'alahu aywajan qayyima sannan kuma ya nuna mana cewa lallai littafin alqur'ani babu wani zamani da zai iya zuwa ya kawo a iya rikita shi domin Allah da kansa ya kirawo shi kalima saboda haka littafi ne da ba wanda yake gari toshi da da da da malaman comparative religion ke fara to yadda aka kawo a saura ko ko kuma injila ko zabura to ba wanda yake kawo alqur'ani domin idan wani ya kawo ba za a sami yara yan shekara bakwai goma akwai ta a duniyar nan suna nan da za su gyara shi ko bata magani ne saboda haka abu na da waje mun fara da kisar annabi ai wato kisar ashabul kahfi wanda wuce ji sanadin saukar aya ko sura gaba daya sun zo sun yi tambaya dangane da awabai guda uku Allah ya kusa sarki ya tashi ba su amsa to daga aya da tara zuwa ta 26 da wato Allah madaukakin sarki ya fara da batu akan ashabul kahfi ah ko shakka babu ah kisar ta bude da wani abu mai muhimmanci shine muhimmancin matasa a cikin tafiya domin Allah ya yi awal fiti yake irin tashi a cikin lokacin da matasan nan shine alfitiya saboda haka matasa daga lokacin da umman matasa wato fitawa hanya dodar shi yake bawa magabata da tijai cewa lalle wannan al'ummar ta mu za ta dore kuma za a samu fito ko mustaqbal mai kyau amma daga lokacin da aka ga matasa sun shiga wata hanya ta banza majority su da yayin da yake mafiya yawa su zaman banza ce mafiya yawa ba sa karatu to daga nan kuma magabata za ka ga suna tunanin cewa wannan al'ummar da wahala idan za ta yi kyakkyawan baya amma daga lokacin da aka samu matasa sun dawo hanya dokar mai kyau ko shakka babu su kansu magabata suna wajin wani farin ciki a cikin zukatan to kaga wayannan matasa ne Allah da kansa yake wato katinan lokacin da wasu matasa wato suka yi kokarin tsari addini da mutunci to a karkashin wannan kisar mun fahimci cewa wato akwai muhimmancin addu'a kowane yanayi kake musamman madaji kar ya dauka wanda yayi manyan da ya fi shi bukatar addu'a kai ne baka san yaya shi ya san me yayi a baya tunda yake kara 50 60 kai ko yanzu da kake 25 30 40 to har yanzu baka san ina ka dosa ba tunda dai kana rayu to saboda haka kun ga babu addu'a da ya kamata a ce ta yi tsawo kuma ta faɗaɗa domin Allah ya kusin sarki ya sa ka yi kyakkyawan karfi to ji za a gwada suka shiga yanayi mai tsanani da kan suke cewa rabbana hamdana rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada ya ubangiji atina min ladunka rahma ka ba mu rahma da gare ka wa hayyi lana sannan ka sauƙaƙa mana min amrina daga lamarin mu rashadan ka ba mu shiriya shine ba da suka ce ba wani yanayi da mutum zai fada yanzu na kunci babu wani yanayi da zai fada na kunci ya rike irin wanda yanayin addu'a da ashabul fadil ce ba sai Allah ya fitar da domin ka duba yanayin da suka bada amma da kan su ce wa rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana hayyi lana ko allahumma hayyi lana min amrina rashida ko allahumma hayyi lana min amrina rashida an kai kadai zaka wa kanka zaka ga zaka ga ba mai wani abu ya ji ma duhu ya tsaya ba wallahi Allah zai yayi maka اللهم أعطنا من لدنك قوة اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قو ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا karike yawan kaja addu'o'i da komai ba sai ka ware bi kaza da kaza komai inda ya da nika to kai ka ga wa Allah zai zai ji galabarin ka saboda haka sannan a kakajin wannan kisan mun ga yanzu cewa lalle ubangiji mana kucin sarki yana da ikon ya tada matacci domin ga shi na annaba ne da Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada asgarul maut ai bacci mataki ne na mutuwa idan Allah ya ga dama ka da fara da ya kula da daga baccin ba za ka tashi ba daga bacci ba za ka tashi ba amma sai Allah ya kare ba za ka tashi to saboda haka sai da cikin shekara 309 walam yujri kafin salata li atin sinina wa zabi suka sai da cikin shekara 300 suka kara kar a kai ba san inda suke ba suna da wani da suka tashi kuma suka shiga wani yanayi na tambaya anya ma an kwana ko ba a kwana ba to shi ne malamin suke cewa ko shakka babu ka gane cewa bacci ni'ima ni'ima ce sannan da jantiro nan ni'imar Allah zai iya ɗauke ranka kai bawa Allah da na sani ƴaƴansa ɗaliban mu ne haka ce mun shekara da yanzu goma sha uku baya da shi har indiya sun je sun je aka yi abin da za a yi gaba ɗaya ta ce gaskiya sun zai dawo kawai ya bawala wallahi baya bacci shekara goma sha uku baya bacci ba da ni ba rana kuma kai ka ɗauka wani da rana zai kwata kwata baya bacci shi kuma wujar ba da Allah ya masa kenan abin yana samun ka shi za a ganki ko da shi cikin wani yanayi to shi ne aka samu wani alaramma da muke wato tare da jiji yanzu suke karatu don ya samu kwanciyar hankali sai suke karatu cewa kawai abin da ya kuma sauki shi ne ya dawo ya rike alkur'ani hannun jiji amma wani wani yanzu zan kwanta shi ba gaba a sahabul kaji Allah ko sai a zo a ga mutum a baya a gurin da yake a gurin da nake yana faɗa shi karan jiya yace ai shi ba hayaniya a guri ba ya wuce an ji a zo a ta hayaniya ba Allah ya kin dare to saboda haka baiwa ce Allah ya ba wannan ma ka iya kwanciya da kai to baiwa sannan wato bayan wannan a karkashin kisar mun fahimci cewa lallai kaurace jinta da ma'aikata jinta wajibi ne bokanci wani ka san boka ne to wajibi ne kaurace masa domin kaga abin da yasa azabun ta suka gudu saboda ana jinta ana gaba wa Allah idan sai saura suka bar gurin gaba daya to saboda haka wannan wajibi ne in ba haka ba kai musaraka to janubin ka san bokanci yake kuma kan makale masa to zai zai shi kudin bokanci kuma kai ma a rika baka janubi domin ka goyi bayan bokanci da ke ka sannan kuma a ƙarƙashin kisan azabun da mun ganci cewa lallai haramun ne mutum ya gina masallaci a makawarta ko ya je sallah a makawarta don mun yi bayani daidai gabar annabi alaihi salatu wassalam hadisi kusan karfi na karshe karfi domin ya rage ya rage annabi alaihi salatu wassalam ya rage ku kwana hudu ba ko biyar ya bar duniya dan rashin lafiyar annabi na zazzabi ya yi tsanani ne daga alamin zuwa litinin alamin juma'a a gabar lahadi litinin to a wannan gabar yace la'ana Allahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida Allah ya tsine wa yahudi da nasara kamar an tambayi ne dalili yace sun riƙi kaburburan annabawan da alƙayin masallaci kaburburan annaba ba malaman su ba annabawa ba ba ji daraja duk mai da gurin masallatai sai Allah ya tsine musu albarka domin ba za ba to kai ma kanki a kabarin wani malami yanzu ya kai annabi ne to wanda ya kira annabawa ma an tsine masa ballanta na kai mun ma da aula to saboda haka kuma a ƙarshen rayuwar annabi ballanta na kai an jaji ƙarshen rayuwar su saura awanni da duniya ya faɗi wannan janna da ya ce shi da mun ya yi jaji in an gari da shi ba zai buɗe da shi sai ya tafi sai buɗe da shi faɗi wannan kalma sai la'ana Allahu yahuda wannan sara ittaqadu qubur anbiya'ihim masajida sai wannan sunan Allah ya kiyaye to saboda haka a kuma wannan kisa mun bayyana cewa lallai kam abin da yake karfi shine ashabul kafi su bakwai ashabul kafi su bakwai amma ba mu san sunan su ba sunayen su duk wanda kaji ya zo yana faɗa ko shakka ba su Isra'iliya ne da Allah yana so mu san sunayen su sai ya faɗa amma a zuwa cikin sarhabu da wani ne da wayi ba zan lawo da yana sunna amma kana bibiye da fatir wadanda ba ruwan da suke da hakiki suna kawo wasu sunaye sai yaquluna salatatu rabi'uhum qalbuhum wa yaquluna qamdatun tarikuhum qalbuhum fi rajulun bil jayy gaba eh wannan shafi ba idan inda Allah yace wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum qalbuhum to na ko da yake rajulun bil jayy wa sai malai abu hakikuna tajiyyi ne da su amma da ba je ina cikin waɗanda da Allah ya ce ma ya amamuhum illa qalil ba wanda ya zan zai kada yake ina cikin wannan kadan da yake zuwa kai shikenan kuma shi ne cikin dubarin Qur'an ko ko da din da yake Allah ya wani kibar ibn Abbas gurin tafsiri to da haka yake zuwa kai kuma Allah ya rubuta zargi da kazzabi shi da shi ba ba ko shakka ba wannan gaskiya ba karfi a sahabu dadi zuwa kai ne abba wannan ba dai ya ce ba sannan bayan nan kuma a da mu ganci cewa a ƙarƙashin kisar cewa duk lokacin da ko surar duk lokacin da mutum zai yi abu to ya kamata ya ce insha Allah duk abin da za ka yi ka gwaba da wannan mun faɗa a tabi gan a ta ya ajuju wa majid kai da Allah ya bayani a cikin surar kullum suna ba ku rewa sai sun ku daura irin su ulu wanda da wani zai da baya da idan ya kare kafarsa zai yi murmuwa ya shigo cikin gari amma dai sai uban gidan da yake gobe ne gobe ba dora annabi yake ba za su iya shigowa ba an tiran da uban gidan yake kai gobe insha Allah zai za mu ƙara ba to sai Allah ba su dama kuma ta gida shi da wala yake ce daga lokacin da ko tunowa kai sai karan jiya satin da yake ka ce zan yi kaza ka ce insha Allah yanzu ka tuno imam malik yake ba tare ka ba za ka yi ta insha Allah ka gwaba ka da wannan abin da ka faɗa to saboda haka sannan abu na gaba bayan wannan kisa da abu laji abu na biyar a durutun shine wannan da yaya da daga kisa abu na biyar shine muhimmancin zama da mutanen ki zama da kuma da kake zama da gobe yake da mutum yana so zama mutum kirki to rika karatu alqur'ani yana bibiyar ma'anoninsa sannan ya rika sallar dare sannan ya rika zama da mutanen kirki Allah yake wa biyu na kanka wa alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi kaga wannan mutanen su biyar ko shida da wasu kan suka ce sai an kore su waye da suka zo kai tambaya sannan za su zo su musulunta Allah yake annabi ya kurkurtar da kansa ya zauna da wannan talakawa bi da ake ganin talakawa ne su ne da zai kiri domin wani ka zauna da shi daga lokacin kana fara zama da shi to alaka ka tazo alaka tazo dan da yawa za ku wasu abokai ne suke kai su su baro da yawa to saboda haka bayan wannan kuma sai kisa da biyu kisar masu gona wayannan mutane guda biyu da suke da gona da Allah ya mutu wadata amma dai ya mutu to a nan dai za mu ganci cewa Allah ba da kucin sarki yana ba da dukiya ga wanda ya dama ba da dukiya Allah ya dauka ya baka ba ko shi yake nuna Allah ya kusan ka ba ba shi bane sab Allah yana ba da dukiya ne wato ga wanda ya gaba ba kawai amma baya ba da imani shi ga wanda yake so isa ga masu kudin duniya ba ana da zabi yanzu ai ba musulmi bane wayanda da suka fito duniya da ba musulmi bane ko burgen musulmi ne ba musulmi bane amma Allah ya ba su duniya ne yawa da haka da kudin ya san yana da kudi shi ba ya je ya je wani daga hadiri ne za a sana ba dama dan Allah ne ga dama ya ba su karuna ma da Allah ya ba su kudi ba san da yake ba ga shi kan jin ta halaka to saboda haka ba da dukiya kada mutum ya dauka wato wa'anan kayan illal mutanen yanzu kenan za ga wani Allah ya ba wata baiwa wani zai banza da ta amma kana da kudi zai ka takai in ka ji mutum yana cewa wannan yaran zuwa ka da kudi Allah ba ka da kudi to ko me yaje in dai ba kudi bane zuwa ruwan za ka yana yaran nan a gaban ba ka yi ba eh a gaban ba ka yi amma ya rawo giloriya kana nan a inda kake wani bawa Allah da muka yi karatu da shi ya zama mai kudi harkan majalisi wata rana an masa mutuwa sai sai ku waya zuwa ba ta zo kaza kaza sai ni na zuwa da nabi maka zuwa ina zuwa da kai da yake shi kuma yana da kudi amma mutum ne wanda ba shi da musamman ya san kana da abubuwa da ya shafi addini bai da wulaƙanci sai ta yi da kujerar da yake sai ya zauna da ja ko kuma yace Allah ya ta zauna sai zauna to akwai wani da yazo shi kuma ko dan koran sa ya kai yana zuwa da yaga shi kuma ya tashi je ya dawo ya rako wasu yana zuwa shi kuma ya dawo shi ne malaka tashi mana da mai gurin yanzu sai ce mata kai ka san waye wannan malami na ne kai za ka gaji wallahi kuma sai kuma yake da ta kallo na ni kuma a zuciya ta ina cewa za ka gane ne da ya buli ya Allah domin zuciya tana karewa to to da yawa za ka go sun fi girma ba abin da yake zuciya kawai ba ruwan da amma wanda ya san me wato addini kuma ya bayyana rayuwa to ya san cewa ilimi gare shi ko to wa za ya yi mutum mai kudi ne inda amma idan aka zo mai zuciya ne suna ganin me kudin da ya girma ba sai duk dan koran nan kowa zai sallama ba eh haka ne kan to saboda haka wannan shine abu da ya kamata lalle wato mu lura da kyau cewa kada mutane su dauka wai dukiya ce su kololuwa bai da wani yafiya bai da wani saboda haka komai a ajiye a muhallinsa to saboda haka bayan wannan kuma mun fahimci cewa daga cikin zalimi gode wa Allah da zalima idan Allah ya mai nima to ka gode masa wallahi ko wanka ne ga wanda ji yau kawai da na tuno wani yanzu wanda ji ka gode ji sai ki alhamdulillah a wannan sai da ake wan kwana biyar ba wanka ba ko ba yi da wannan mazakan ne ke gina kan dona ana yi ba to saboda haka ko shakka babu za ka ta zo ka ga igari sai ga wanda guda ɗaya ne ya yi sai ka gode wa Allah to din ni'imar da Allah ya baka gode maka to ka ga shi wannan godiyar da ya yi wanda da yake da ni'imar Allah ya sanya shi dan Allah ya ba dukiya ko me ya maka to ka gode maka ya baka ni'ima da dukiya da lafiya da ilimi to gode wa Allah kada kai alfahari saboda albari yana da Allah ya karya mutum da wuri kafin ya kai kotu sannan kuma a karkashin wannan isa ta yi muna ganewa cewa lallai ita wato duniya mai tsarewa domin Allah ya kwatanta mana ita da ruwan sama mutum nawa da za a je kalisa ba iya ungoku da makota mutum nawa ka sani da suna da dukiya har suna fitar da kayan babu da yawa la tu'addu wa la tuhsa so da haka kaga wato duniya ne da biya ko mutum da kaga ni da da cikin layin da yanzu gaba ɗaya sun fara rabuwa saura wanda bai kuka irga a hannu ba a duniya ne kariya ce sannan kuma mun fahimci cewa lallai dukiya da yaya da ake ta kama ba a kan ni ne ba sannan bayan riba kuma fitina ne المال والبنون زينة الحياة الدنيا saboda haka ni'ima ne amma fitina dan da yawa wasu za ku ga kamar yadda muka ji a cikin kankan gaba ai waɗansu daga cikin iyaye ƴaƴan ne su duka halaka da yawa a kowanne dalilin ƴaƴan su ke shiga matsala su je ba za a cikin matsaloli waɗanda ba za su iya fita ba wani sanadiyar ɗansa ya samu cutar da da ita zai mutu ya ta ganin likita yana ta cin wannan kuɗin nasa kuma haka zai mutu kuma sanadiyar ƴaƴa ne ko ɗa to da alkowa da jarraba dan Allah ya ga ba zai ba ta yaya wani kuma dukiya dan dukiya ce zaka hana shi zuwa kullun cikin lissafi baya da shi wancan da aka faɗa hawa uku tashi ne kawai ya zauna dan lissafi cikin dare shine kiyamun lailin fikir ga kudi wannan fitina ce Allah dan mutum zai zo kuma da zarar dukiya sai yawa to hisabun da ya rage shi ta ga dindala ka sai ya rigawa shi ya riga talakan da yawa Allah ya riga da kudin da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ni da tsawon dai ya ruka mun bidiyar daki ne ya bu ba ya bu Allah kenan ina ba su da bidi ba kuma to sannan ma da nake ce a karkashin wannan Allah ya bada gabatar da dukiya ne akan kaya saboda dukiya da wahala mutum ne dinai amma da ana dinai mutum zai da daki ne ba ba da na wani amma dukiya wani ce ba ta da wani biza ba ki dame shi ta Allah ya fara kawo dukiya kafin yana kuma Allah da kansa ya ji mana a suratul suratul munafiqun ya ayyuha alladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah ya wanda suka ba da dukiya da Allah kada ku bari dukiyoyin ku da ƴaƴan ku ta halaka ku ta hana ku bin Allah ko da za ka daina iya kokarin yana da zuciya sannan duk lokacin da ya dawo magani zuwa gida shi ne da tsirayen da yake to zo mun da zuwa kuma shi zai tafi sannan kuma ba ba wanda ya ce zo kawo mar wani abu da wani shi da yayi to wanda Allah ya ce shi yana iya control din zuciya yana iya control din yara amma a ko da aka ce zuciya da waga ta kuwa zuwa mutu eh mata zama ba ta tafi kudin ka ba Allah sai ya tayi da Allah wannan fitina ne saboda haka bayan wannan kuma akwai wato abin da ya fi dukiya da yanzu ne alzaka ya tsare mun fahimta a cikin wannan sura da Allah yake walzaka ya tsare hatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun adala mutum ya rike subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko shakka babu diya ko yanzu abubuwa sai dai idan da wata abubuwan kuma ya hada da wannan to sai a ce ya wuce ka amma lokacin da iya wanda yake da shi bai da baki ya ce sani har to ka bi dole domin da Allah ya lissafo da yana da nasi abu da hawani yana da dai ya ga wani ne kula wa fikum bi khairin min dalikum lilladheena taqaw 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha sai kawo akadirina wa kadidina wa qanidina wa mu'minina wa mutakirina bil ashab zuwa wannan gurin ya ce nuna ba ya fi duk wanda abubuwan zuri da lillahi da aka da jago saboda haka bayan wannan kuma a cikin wato zura da har yau mun fahimci cewa ta tabbatar mana Allah ne da alkiyama ko sai ka babu kuma ban ma ka kawo cewa ba ce kana mutuwa kiyama ka tashi kana mutuwa sannan kuma sura ta nuna mana cewa guda takwas kowa zai je Allah ba da cikin sarki shi kadai ilo ko su da risko shi kadai zai je kamar yadda yazo dai Allah yake gaba khalaqanakum walakan yusuna qurada hakika kun zo mana kuna aike ku kamar yadda muka halice ku karan fari ko wai kike yi to shi kare zai kowa sannan kuma sura ta kwadai ta da mutiya da ni da da mutiya lalle kowa zai karbi sakamakon sa wasu za su karba suna murna wasu kuma za su karba suna cikin damuwa suna jin tsoro ba kafin a ba su result tun kafin a bayar mutum zai tsorata to Allah bada hukun sarki kuma ya ga ya mana a sura cewa lalle Iblis ba malaika ba kuma mun gamsu domin yake a cikin ayoyin da suke magana ba akan Iblis ta fito da abubuwa karara domin Allah bada hukun sarki cewa ya kada min al-jinni fa fataka an amri rabbi sai ne cewa yana cikin aljanu ya buga daga umarnin Allah to wannan magana ta fi karfi gaskiya dangane da maganganu da malamai suke abu na ja sannan lallai a tura ta gaya mana asalin ɗabi'ar mutum shine mutum wa kana insanu afdara shay'in jadala asalin shi ɗabi'ar mutum mutu ne ga gobe dan shi ba ma zai hawo mutu kawai kike a gai ayi ayi jinta ai kaza kaza ne da kifai sannan kuma bayan da zai kisa ta uku sai aka bada kan kisar annabi Musa da Khidir da bawuji yake cewa Allah to a gargaji kisar mun fahimci cewa lallai ya kamata duk yadda mutum yake ba wani dangan da kai yarka kankan da kai ba kankantar da kai ba ko kankantarwa wulakan da kai ke mutum ya rika kankan da kanka tawazu ne kankan da kai kada mutum ya zama mai kankantar da kanka wannan a ce aure din na kanka ke wulakan da kai ne mutum ya zama ya rika abin da za a yi a kankan da kai kuma ne yana da kaza amma ya fako ya ce nuna ji ai an je kaza ya ce a wani mutum to da haka ya kamata ni ji Allah ya baka kaza ne kankan da kai idan ilimi Allah ya baka kaza ne kankan da kai idan sarauta Allah ya baka kaza ne kankan da kai duk baiwar da Allah ya baka kaza ne kankan da kai to Allah kuma daga cikin annabi ya faɗa cewa Allah ya alƙawari duk wanda yake kankan da kai Allah ya ce alƙawari ya dauka kai Allah hada balawa addini akwai malamin da na san shi a garin da karatu ne da shi dan fitar hankali sosai amma da ya samu fashin irin wannan matsala ka ba ma azuka saboda gidan ya dora wanda malamin da saboda ina zaune ya ce ai ko ni nan ya dan duba da ni ina zaune ina kallo ina kallon da NGA ba na manta wani shekara ina zaune da ni bare ya san kai dan gwanda ne ba dan gwanda ne ba Allah shi dan wato ke ko kuma dan godiyo yake bada yana cewa akwai ulama usuli an taru ta yadi to dan wanda dan ne wannan to ku duba ba ku ga annabi ke da annabi Musa tambaya kawai aka cewa wani ya jira nan wa'azi da ba ku san ɗan mabiya su ke dora mutum a cikin dora yana jin daɗin wa'azi yace an yi abin da yake ilimi ko yake kai ba ga ji to Allah ne ya ji cikin wannan kalmar da ya faɗa yake to ya ji ko ta ko karatu gurin yana cikin ulul azmi min al-rusul to je ko tunda baya jin dubara a nuna masa zai ji cewa ko ne aka ta je yake biya ta kakkiya ya je ko karatu to saboda haka ga kankan da kai lallai yana da yin abin da yake ga Allah ya dauka ka mutum daga kai kuma Allah yana dauka mutum ko wani sana da kai sai da mun bayyana akwai wajen su ne wani wajibi ne mutum ya nemi ilimi wajibi to ma nan da talaba da ilimi ne da mahadi ila Allah neman ilimi din da kun bangoyo ne har zuwa kabari shine Allah ne tun da kun bangoyo ne har zuwa kabari ba ran da Allah ya dauke ma neman karatu ba kullun sai ka ne wajibi to da haka a mu yana da yin shi abin da ya zama wajibi kaga da a ce za a ɗauke wani neman ilimi na da arzai ke annabawa amma ga mu za ka yi takakkiya yi tafi neman karatu sannan a ƙarƙashin kirzar mun bai cewa wajibi ne wanda za shi neman ilimi ya buɗe ka abin da malami ya ginda ya ba dole ne in dai kana so ilimin kai albarka wajibi ne kai wannan mun ji cewa um Lairu bin Sa'id yana tafiya gurin Ibn Abbas neman karatu idan yaje zai zauna a wani na jira duk kura da kuri sanyi ya tsaka wa zuwa da jira ba zai yi shi haba me yasa kake zuwa ka zauna a nan ba za ka aika mun ba sai ce da ya ka dawo mun na annab ala jirula ba ita ka ka ce biyo ba da mai yi kana wato kana ahalin bai ka rika zuwa zauna zama a nan kowa yake karka aika mun ya haka aka ce ni wa malamai wa kubara da ke zuwa ga wani wanda in zai zai hawo abu hawa zuwa yake rike masa abun da kaga amma zai yi fada yake dan bai ba bara kuma tafiya yake ta tafiya doguwa ya zo amma Allah ya ruwa ku yake gaba to wanda ya san kima da martaba ta ilimi ko shakka babu zai dan zuwa lokacin da kake neman ilimi ba ke garin mutum kake kallo ba dan da shekaru ne duka iyaye mu ba za su zauna karatun ba dan wasu lokacin ba da kazo duniya za ga daidai gabar shi lokacin ya ba zai rayuwa kazo duniya to amma da yake tsari ne na addini kuma kowa ya bayyana cewa ga yadda shi addini ake koyar da to sai ga wato kakannin gaba suna iya zama su ji karatu to saboda haka wannan shine abu da ya gabata mu lura a karkashin kinta wajibi ne abu dokar makaranta idan malami ya ce kaza mutukar ba ka koye ba dora mutane a kan sabo to dole ne to kaga dokoki annabi filin ya ɗiba ya bawa ya tsora wa annabi Musa kuma gabe yake da shi sa shi sa wato wani babban badaraki da ya taba neman wanda da cikin magabata ya zo ya rike maka rafi ta yace ai shi ilimi zuwan masa ake ba shi yake zuwa ba ko badaraki ya da yake zuwa ba ba zuwa babu lokaci ya rika zuwa wani kuma daga cikin magabata wani ne kuɗi ya da yi lallai da Allah ya daure ya goya maka rafi sai yace to amma na zo akan karaja kujera da kalama kai aka zama kalama yace ya yi ba to da aka dokar da aka bawo wanda zai daukar asiri zai gabata yi domin annabi kirin ya ba annabi Musa dokoki kuma mun kuma annabi Musa da zai kiri yana cikin da aji yana rukuni shi ko annabi kirin sabani ba aka cewa annabi ne ko annabi ba amma da zai yi kai annabi Allah saboda dalilai da muka biya sun tura sannan wato bayan nan a mun fahimci cewa lallai za a kai ɗalibi makaranta to a kai shi da gudurinsa. Ai da an kar da zuwan ne kaji a ƙasar Hausa karatu kyakkyawa to da ba za a kai yara ba na kawai ba talo alim. Da gaba da yi da ta ji sai ɗalibi gurin malami to a kai shi a gudunsa complete da sabulun wanka da mai da za a shafa ga sanyi ya zo. da kayan sanyi su tafu wannan shine kariya domin haka muka gani da nan Musa ne da Allah ya ce wanda ya dauki jiri ya tafi gujiri ya ce Allah ne zai zama kawai za mu rike ba da muke da nan ne ba mu rike ba ka wuce ta zama ba zai ba ka kuma Allah ne zai ba amma dan a koyi da din baya ya ce dauki jiri wannan gudun da yake ne yake ba malamin da yake da shi ba kaida shine dole a rubutun da zai nan shine kaida ko kuma shi malamin da yake ka cewa duk wanda zai kawo dan zarga zai kai kan dan zarga ko fatan ku to jaban mata da zai a dubu kaza a wannan wannan doka ce ne to wannan doka ce kare da gaske amma kaga rashin yin haka ya janyo har wasu mai da bara rukuni a cikin rukunan musulunci suna ganin wajibi ne a bara bayan bana da ban karatu da ba na gode ko karatu sosai karatu ne wanda kuma ya dawo bara da za ga bare ya ji karatu da amma ko tabi ko ba zai kara ala ne ba wani bawo Allah muna tare da shi wata ran muna mota mun ta yin dajjal da wani yaro ya da sai ke ya mai da kai ran da sai ke kula yace ya rabi da sana ya yi irin gauri yace kina da irin gauri yace amma ya kara gano yace bakwai yace dodiya mu nan take yace wallahi yace zan baka naira abu yace wallahi idiya yi bai iya ba saboda ba a mai da kai to da ne zai da ne ba abu da zai ko da karatu inda da wannan dalilin da dokoki duk da cewa akwai ne ko wato hukumomi sosai kagan alarmomi zai zo biya ku da zarar hukuma ta shiga harka yanzu za a kawo gyara da jami'i a harkar makarantun allo to za su koma su ta buga buga Allah ana tabbata da ana kuma bakiya makaranta Allah ba za a gyara ba to to shine illa da muke ba da ita wanda idan ana so a gyara hakan karatu Allah ya samu shugaba wanda yake da hakki wanda baya tsoron komai shi ma ya tsoron balaki da naki shi ta tabbata idan wallahi ba za ta kama zuwa ya zama cikakken ɗalibin ilimi ya yi harkarsa abinda zai ta gyara bayan shekara goma shi mara addu'a dama shi gyara za a yi yanzu ai wala ne da duk wanda ya sani ba ba wanda ya sani ne haka ne gyara ya rika dariya yana kai amma na gode kaza babu to haka gyara yake dole idan aka je da iwa ne wani ne ke kadin da Allah bai jara da amma idan kawai ke ne in gano zaka so za ka je shi daga baya da kan zai yi tuno zai dariya haka jara yi to saboda haka wannan shi ma mun koyi cewa lallai wajibi a kai dalibi da mutum sannan a yi haƙuri da halin da aka samu malami yana da tabi'a kowa da irin tabi'a ta kai malamin da kowa aka ko wani sa a malama a jiki in ka je karatu gurin sa idan bai da niyyar karatu ranar zai ta koma kare kare da jiki kafi wallahi da ya raba ta hajjin da ya raba ta hajjin sau sai da ya da ne to ba ya zuwa karatu ranar kuma wallahi ba ki dai dai da ban dawo da ba hadisi ne dai kai su kana zo ka fita da ba hadisi tare ba shi aiki to ka nemi da ba hadisi akwai malamin da ran gabe aiki kai ma abu abu ji to ba ma yayi a cikin mazhabatan ku ba amma wallahi dai sun goma imamun da tayi imamun da tayi sai daga cikin malaman sai da ya mazo ka zo kan gari kullun cin abin yake kuma ya ka riga mai kyau ya je shi kawai wannan malamu da ya gabe mu bin shi wannan adoyi ne da kasa ƙara ruwa ya kore amma wallahi ya rafi ila ba zai shiga ba amma zai shiga ta ta window shi ne ne ta shi ruwa ya je shi na ji daga gurin malamu wani da window sai ya ga ba ta window ya ciwo ya ce kaza kaza to kaga ya ruwan nan ƙa'idodin a gurguje mu ga da yawa to zo da haka sai mun banzu cewa kisa da gaba a cikin kisa ta ta annabi gidan da annabi Musa cewa lalle duk wanda ya zama mutum ne shi Allah zai kula da bayan domin ga ta gobe da Allah ya yi wa wani bawa Allah an tare dukiyar sa sannan kuma kamar yadda muka faɗa sai kisa ta kan kisar zulkarnain wanda wasu kace shi ne da great Alexandra amma bayanan da muka ya nuna cewa ba shi bane dan Alexandra ya je fara gaba in gidan da yake ya ci shi ba mutum ne ne ai ne daga kiyar ubangidan da gara ga duk ba mutum ne bane to da haka ba shi bane gaskiya sannan kuma mun bayyana cewa ya ji zuwa ma zuwa halitta ce ta Allah Allah ne ya halitta bayan haka kuma mun bayyana cewa makarnata ne sannan kuma mun karanta sura cewa suna da kokarin shigowa duniya amma Allah ba zai ba su dama ba sai a kai sannan kuma a sura ta nuna mana cewa lallai Allah zai busa kawo guda ɗaya ga mana busa kawo uku sannan za a zo da wutar jahannama rana da kiyama sannan kuma mun fahimci cewa duk wanda ya kirkiri wani aiki duk sayarsa ya dangana wa Allah Allah ba zai ba shi lada ba tuhuma ce ma a kai sannan mu'mine za su shiga jannatin firdaus ala Allah ya ba su cikin da karshe sura ta cike da cewa Allah ba ya zai ka kuma dan ya ce wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada duk wanda yake ga Allah da ba zai ba muka da Allah shirka da komai amma yadda muka fada a ragowar mutunan da suka rage suratul maryam za mu shiga suratul maryam sura ce makkiya kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud da wasu daga cikin magabata suke faɗa ya ce wato wannan farkon surar su ne ayoyin da aka biya lokacin da ga abu da abi talib annabi alaihi salatu wasallam ya tura ta abada suka yi jira zuwa abada su ne ayoyin da jabar bin abi talib ya karantawa ashaba shine najazi ya karanta masa wannan ayoyin da ya ji sun raka shi ya fara kwalla yake cewa wayannan ma da kuka tawo da su wannan abin da kabiya duniya yake kwarai ko kun za wani yawa yace to je ga alƙama yace to biya ba alƙama ba ya biya to ji ga kamar da zamu ji wa muka ji a baya cewa da janji musulmi ne wannan ayoyin su suka da hankalin domin ya da cewa wannan kalmomin ko shakka ba ba wanda yake cikin su ba Allah to um za mu fara wannan sura muna roƙon ubangiji wa ɗaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya kuma ba mu ikon aiki da abin da za mu bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها وعين صاد نعم ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا Allah madaukakin sarki yake ka haya ayyu sabi wayannan suna cikin kuramin baki kamar yadda kuma a kuramin baki da ake da su wannan turare da cikin masu wahala wajen biyawa dan idan malami yana so ko ni yanzu in aka kawo dalibi islamiyya idan yake munzurin sa 30 ko 40 in dai ta yi wannan sura to sai ta biya ne domin akwai gurare guda uku waɗanda a tura mutukar ba koya ba a kai ba kai saka biya ba sai dai koya ba a kai duk iya larabcin ka kuma domin shi qur'ani ko ka iya larabci sai an koya ma gagar koyo ne to suna cikin kuraman baki waɗanda wato yana da kyau ma mutum ya ba wa kansa aiki ya ga ta yaya ya rika mai da muka faɗa zafin da ya gabata malami yanzu kana da malamin da zai rika sauraron ka yayin da kake hadda ko da gwani ne ke wajen hadda to akwai wanda zai rika sauraro domin akwai kurakuran da kai ba za ka ji su ba amma wanda yake ji ma zai gane cewa waje kaza da kaza kai la'ani kaza kaza ya kaza kama ya kamata kaza ya kamata kai masa saboda haka wannan kurawan baki ne wanda ya fara da kuma guda biyar arba'in biyar wanda wasu wuraren za ka ɗaya ne kamar yin sunun sad kaf wasu wuraren biyu ne kamar su alif lam mim alif lam ra wasu wuraren uku ne alif lam mim ra ko wasu wa alif lam mim o oke uku shine wanda ya zo da wani za mu kawo hali hali ko bayyana eh halin biyu ne alif lam mim shine ne uku an gane ko halin shine ne biyu alif lam ra shine masu uku sannan masu hudu sune alif lam mim ra sana akwai mai biyar shine ta baya ayyun sali wayannan shine biyar akwai mai gida eh dama yake kodoluwa mai guda biyar to saboda haka wannan kuramin bakin wannan sabu ko wace wahala sai wata daban da ita kuma ba a hada take ba wata sura ce wata sura ce shi guda biyu aka haɗa kun yi shiru aran ba ya san shuara a haba ba shuara ba shura hali ma'ayyin fiyin kaf ko ita ce mai gun wannan a wahala ita ce mai gun amma duk sauran duk gaba ɗaya ba su in dai ka saurari malami ba su da wahala sosai to saboda haka da nan da wasu wurare da zamu tarar nan gaba suna dai daga wuraren da lallai in ka ji azuci sai a fara jin kaijin lallai wannan da ya iya ji Qur'ani akwai a cikin Qur'ani wanda yake ji a ka ya ayi ya ayyun sadi akwai wanda yake jiwa a to amma abin da kuke ta faɗa a baya ko dai ka ba wannan Qur'anin bakin babu wanda ya san ma'anar sai Allah kai maganganu da yawa malam Ibn Zawji ya yi kawo maganganu a zabin mace cikin da tabun da tafsirin zabin mace tafsirin ya kai to ya kawo maganganu wajen guda hudu na cewa Allah madaukakin sarki a wato abin da wasu malamai sun ce ta tana rubu alkabiru ha tana rubu alhadi ya tana rubu alkaza duk wannan abubuwan sunayen Allah ne sannan wasu kuma tsaro da ta a kaza duk maganganun da aka yi gaba ɗaya magana da tafi ƙarfi shine wato Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik magana dalili ko shine wanda suka ce an jawo hankalin larabawa ne domin suna cikin waɗanda suke kalubalanta alqur'ani cewa ku sani qur'ani nan da kuke kalubalanta da larabci Allah ya saukar da shi yaran da kuke yi da Allah ya saukar da shi kuma ga yin haraban ma da kace kawai a ce a ba ta da shi ne dai kun ga kuɗi ba kuma kun irin da ku wannan magana ta biyu ta ba tana da muhimmanci kwarai da gaske domin an ba su misali da araban su ɗaya irin su biyu in sun isa ya Allah ya ce zikru rahmatu rabbika Allah zai kuma ku auna ku gani kafin mu wuce duk inda Allah ya kawo kurman baki to Qur'ani yake magana gaba duk inda aka kawo kurman baki domin kalubale ne challenge ne tahaddi ne sai ku yayi magana littafi domin a ga ba cewa an kare ne ka irin littafin da aka kawo a gaba alif lam min zalika alkitabu la rayba fihi alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin نون والقلم وما يكتبون وما يكتبون ما أنت بنعمة ربك بمجنون قاب ليه يا جماعة kai tsaye ma za ka gaya ma sunan Qur'ani sannan sari ita ba ni wal Qur'ani jiddike to duk inda Allah ya magana kurman baki kaga ba ku ganta da ni gurare 29 kowanne guri gaba ɗin za ga Qur'ani ake magana gaba domin a nuna ma cewa lallai harafan suna da alaka da littafin to shi ne Allah madaukakin sarki yake zikru rahmatu rabbika wato ambatan rahmar ubangijinka Allah ya ambaci rahmar ubangijinka abdahu dangane da bawansa zakariya shine annabi zakariya wanda a kira wani kira ya zo da zakariya ya zakariya ulmihirai fafaradatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli bil mihrab ko kuma ya zakariya ya zakariya uwinna nubashiruka bi gulani ismuhu yahya ya zakariya shine ba wani ce ya u ko ga arna ya'u da wala da ya ce wa arna ya'u ya'u amma zakariya za a ce masa ya'u shi da ya kare da yawon mako zuri a hada take ayi ba raba ba amma da gari ya uji ba uji ce yawo ba wani kawai ba da duniya wanda ba uji shi kadai ne ke jiwa zakariya yawo to saboda haka Allah madaukakin sarki yadda abdawu zakariya bawansa zakariya idna da rabbahu to Allah zai baka labarin annabi zakariya lokacin da ya kira ubangijinsa nida'an kira wanda yake kafiyan aboyi me za hankalin annabi zakariya me za hankalin sa ya koma yanzu yana addu'a malamin ta ce shi ne abin da aka yaba suratul ali imran annabi zakariya ya manyanta shekara 120 da haihuwa amma an ba shi ajiyar na maryam idan ya shiga gurin ta cikin masallaci haraba sai ga abincin da ba a samu da rani ga shi ta tare wanda ba a samu da damuna zai da daji garabi sai sai Allah nake hada ya maryamu Allah nake hada ai da kika ga wannan sai ce huwa min indillah Allah ne wani inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab wannan shi ya ga hankalin Annabi Zakariya yake to tunda Allah ya wannan to ni ba zai iya bani shi ta duk da yake kan 120 matar ta da kar 80 yace to wallahi wannan ne kauna ba wanda yayi wannan abu to zai iya wannan to sai ko ba kawai yana kira Allah kafiyar abuwi me yasa yake yi abuwi saboda an yana cikin adabu du'a na da na addu'a ba zo ku bi da rikewa Allah Allah ba ni ka ba kada ga muyi ba ana so kai ba zo da ka roƙe jiro kamar za ka ce ka hoto wai addu'a ta kana ta kawai a zuciya ka ba daidai ba ana so ka buɗe baki kai amma yanzu jiyar da kai wani da azuwa sai tsawo sai tsawo an ka fita da shi ne ke jiyo faɗin wani abu wannan duk ba laifi bane a baka san lokacin da kake ba amma zo a cikin kaje da kanka to shi ka wata rana annabi yawa da akwai yara da yaji suna daga murya a haukan dutse suna daga murya kira Allah wa daukin sarki yace ne za a ji daga murya yace ya abin da ya kamata a yi kowa ya san da muryarsa lokacin da ka zo kana yi tsakaninka da Allah Allah yana jin ka ya ma ku in wani yana kusa da kai ya fi wannan da yake kusa da kai jin da yake gida ba to saboda haka yana da tsada du'a sauke murya to saboda haka sai Allah yake tsara rabbi inni wa ana al'azim na qala rabbi inni wa ana al'azim وَجَعَلَ اللَّهُ جَيْدًا وَلَمْ أَكُنْ بدعائك رب شقيا Allah ya ce kala eh nan da na annabi zakariya ya ce rabbi ya ubangiji aka ce ana so ba ba haka ba biyo ji an wa annabawa za ga addu'o'in su rabbi suke amfani da shi. rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun duk wannan rabbi rabbi saboda kana so ka nuna ubangiji madaukakin sarki shi ne ubangijinka to ana so ka tura ubangiji rububiyya yayin da za ka roƙe shi rabbana atina fid dunya hasana to wannan kalmomin suna da bawai kwarai da gaske sai ce rabbi ya ubangiji inni wa hana al'azmu minni lallai ni kashina ya ya ya gajiya domin kashi shine asalin jikin dan adam daga jiki ake dogo da daga kashi ne saboda haka kashin ma ya gajiya wa hana al'azmu minni lallai kashina ya gajiya yayi rauni wacce ala ra'su shayban ne za ka yi amfani da isti'an ruruwa ko ruruwa kamar garwaji in za a wato ce garwaji ya ya ruru da wannan kalma ake amfani to ne za ka yi amfani da wannan saboda asalin gawayi shi ma ka debo ba kirin ne ka kunna ma wuta ya jajir idan zai fara to ka ne yake goma fari to yanayin zaki na adam ke yadda kaga garwaji yana nan bakin kirin da jiko shi ma ga wanda yake ne ko kunna ma wuta ana nan ana nan da yayi jajin kuma ita ma kurkura haka take to kuma ga ya ya koma gaba ɗaya wannan to ka gani ne dai wannan halin da ke dan gaudi da kaji ma ga gaba ku sai to ka rabu ne dan adam ne shi da Allah ya bani da kalma wacce ala ra'su sayban sannan wato furfura ta ma mai shi ne malamin suke tattaunawa tsakanin furfura ta gemu da take wace take fara zuwa na ta gemu ai a gemu take fara sallah ba ta fara zuwa an za a yana da furfura a gemu amma babu a kan amma da zarar ta zo ta rinda gaba daya ya koma ko shakka babu wannan malamin ka yana so ya nuna ba cewa inda ka baro ya kudi za inda za ta yaku kuka tilgali amma suka ce tilgali dan zai yi zuwa wani shekarun ka babu yawan da furfurar za ta rinje za ka ba amma dai Allah ya aiko da furfurar ta ne shi da Allah yake wanda Allah ya rasu sai ba ya bayani yake to duk da furfurar ta rinje bai ko ina ta rinje bai yi mu ta rinje bai wato kanka gaba daya sai ce walam aqul amma ba zan guje ba bid'a uba wajen roƙonka rabbi ya ubangiji ke tsiya ba zan fice ba ba zan zama mara jin arziki wajen roƙonka ya Allah dan rashin addu'a rashin arziki na ga wani bawa Allah ba da muna da taurari ki jin randa in dai kana addu'a kaga Allah ya baka damar yin addu'a wallahi ya amsa dan Allah ya gida ba za ka roƙe shi ba duk wanda ya yi addu'a to kada ya sami asu gidin ka ci gaba da Allah yana kare ba wa wuraren sai dai idan ba tsarin addu'a ka ba amma idan mutum yana addu'a kare da ni wallahi Allah yana tare da shi domin annabi ya faɗa idan ka addu'a kai uku ko dai ba ka abin da ka roka ko a canja ma da wani abu wanda kai baka sanje ba idan a kabar wannan abin da yake zuwa ya ba illa sai Allah ya biya ma wannan bukatar kawai dan jefa ko a ajiye ba sai ranar alkiyama eh abu a yanzu ba da yawa aka ce wala ya bi dadi haka ba za a fara shi ba amma da yawa wasu aka kula da shi cewa yayi yayi yayi dai amma annabi yace za a zo ranar alkiyama da an zo mutum an gama maka hijabi an ba shi lada sai kuma Allah ya yi wani abu daban sai a wanda ce zai je wannan ba sai Allah ya kai karo gona a duniya ne ka ajiye ba sai biya ubangiji dawa ba ka taɓa biya mun bukata ba sai kuma kariya yake kowa zo yake abin da ya roka ya Allah ya bai ko eh duniya ko to saboda haka wannan shine annabi alaihi salatu wasalam ya ga mana bukata addu'a duk wanda yake addu'a ko je ka babu to ya tabbatar wallahi ana tsare wato wasu abubuwa Allah bai san su bane abu dai an yi baka sani ba amma an tare ba abubuwa da yawa saboda addu'a ka kul ma ya abu bikum rabbi laula du'a'ukum addu'ar ita ce take za a gani mana abubuwa da yawa to sai Allah bada mutum karfe ce annabi da kariya ce walam aqul bi du'a'i rabbi kafiya dan kai da roƙon ka ya ubangiji bazan kasance bazan zama da kiyan mara da arziki ba saboda wato ya yi bai a gare ka sai Allah ya yi wa in kullama yarin wa wa kanat imra'ati 'aqiran fa habli min ladunka waliya amin يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا abin da kawai na manta an faɗa shi ne annabi zakariya annabi alaihi salatu wasallam ya ga mana hadisin bukhari cewa wato um annabi ne wanda da aikin hannunsa yake cin abu domin annabi alaihi salatu wasallam yake annabi zakariya kafin da a kafin to shi zai da ja ne saboda haka annabi Allah ma kafin fara da jare kana abin wato ya kulu bi amali ya dai ya auka ba kai annabi alaihi salatu wasallam yake ya kulu min amali ya dai yana ci daga aikin hannunsa kwadago yake yi shi abu kafin ke saboda haka kaga lalle kam wato mutum ya tsaya a kan sana'arsa wannan abu ne wanda yake mai kyau sai Allah ya ce wa inni khiftul mawaliya to ga dalilin da yasa ya rika addu'a Allah ya zaka yace saboda ina jin tsoron dangi shine mawaliya alwali yana da ma'anoni da yawa amma anan yana nufin dangi eh min wara'i wanda suke a gaba na ko baya domin alwara tana tsaye cikin kalmar da take da ma'ana ko gaba ko baya duk dai ko ya danganta da jumla kawai wa kana jumla a akhiran yace kuma ba da ba karariya da Allah ki dubo wani abu me yasa ba sai akhiran da ba saboda kalmar namiji ce amma saboda ba a samun namiji kalma ce ta mu bakarariya ce shi za ka ba ta kawai wakani jumra bi akira mata da bakarariya gida ma sun ba da haihuwa sabanin matarwa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kaga shi da abin yazo ai abin yana zuwa cewa ya wailata ya kai tona a alibi wa ana ajizun wa hada ba abin ka yanzu na haihu alhali na so ba wanda kafin nan yana da domin ya riga ya haihu to shi wanda yake bambancin addu'ar annabi wato Ibrahim da annabi Zakariya kenan shi ba ma jin tuban da yake ce domin ya san ya hayi kawai magana tuba yake shi ko wannan yana magana akan rashin haihuwar ba ma da matarsa ba ta haihuwa ya kuma yanzu ya samu da alhali matarsa ba ta haihuwa sai kenan sannan kuma ga tuba dalili ne na rashin haihuwa shi karu ka ba ne ta kai tufan da ba za ta haihu ba to shi ne Allah wanda kuke sarki yake gaya mana cewa wani ne dukkan mawali bin wara'i wa kana timratu ya akira ma da da bakarariya fa habli min ladun waliya Allah ka bani majidin tilabari daga gare ka dai da wannan addu'a saboda Allah da kansa yake ya san ya bada annabta tsakanin zuriyar annabi Ibrahim da annabi Nuhu waja'alna fi zuriyatihim an-nubuwata wal kitaba shine dalili wannan abun kuka rike shi zai babu amsa a ayar da zamu tsaya akan ta karshe yanzu da malam ya biya saboda wasu suna magana akan ya rike ni ya rike ni ali abun ai ta kawo dawudi to in ka bar wannan da kyau cewa ga abin da annaba wannan zaji gado a gurin su shine annabta gado ne na annabta ba na dukiya ba to shi ka ayar ta kare da cewa ya rike ni annabi zakariya ya ce dan ya gaje ni ka ba ni dan da zai gaje ni me zai gada kenan shi kenan annabta zai gada dan wannan ayar abin da yasa dan tsaya a nan gurin na dan yi wannan bayanin masu daji sahabbai akan wai musamman sai ga Abubakar sun kwace wa Fatima gona har da wannan ayar cewa ga dinan Allah ya ce ya risu ne ya risu bin Ali Yaqub annabi ya ce gaji annabi wato Zakariya kuma an zo an hada Fatima gado wai shine dalilin an hana Fatima gani ne da ya kibar da mina tare ai malam Usman al-Hadid da ya san ni kotu na gurin saboda haka kaga ajirin dan banza ne Allah ya dora Allah bi dori ya yi man nubuta wal kitab dan kuma dalilin ba annabi alaihi salatu wasalam da kansa yake cewa mu taran annabawa ko la nuratu ba ma gadi saboda haka kada wanda ya zo a baya ya zo ce zai gaji annabi alaihi salatu wasalam ba ba gadi babu wannan magana ta gadi kai hadisi da ya zo karara yayi magana akan wannan to shi da Allah madaukakin sarki yake ya rufe ne zai gaji ni ta annabta wa yaridu min ali yaqub ya kuma gaji iyalan annabi yaqub alaihi salatu wasalam wanda suka fice zuwa ga annabi ibrahim ko saboda haka waja'alhu rabbi radiya ai waja'alhu rabbi mardiya Allah ka san ya ji wanda zaka ba mutum ya zama mardiya yadda dai wanda wato kai da shi kuma zai zo yayi aikin da kake bukata saboda haka jaka babu wannan shine gurbin da ya kamata mutum ya zama ta farko a wannan sura ne albarka muna roƙon ubangiji mu da kusan sarki mana jagoranci um ya kuma tabbatar da mu akan tabarki madidi akwai um malam Muhammad bin Usman zai zo ya lakta ta aure inda yake ba ta alƙa majalisar nan musaddi bai ta ga ya fara jiyo kancin angon ranar juma'a za a daura auren sa a alfurkan a can aluna gani kenan za a daura auren sa bayan juma'a saboda haka wanda ya samu dama ana gayyatar sa wanda kuma bai samu dama zai yi masa fatan alkhairi Allah madaukakin sarki ya wasu zaman lafiya sannan ana gayyatar lakcin al'ali kuma shine Muhammad bin Usman zai zo nan holding gidan Alhaji Bashir Kofa Maghrib zuwa Isha zai yi lakta a kan auren na manta maudu'i da ya gudu wani dorewa dorewa wani ne samtin lafiya ce eh dorawa bayan dora bayan daurawa ko bayan dauri domin domin dorawa ko are kuwa to da haka wannan shi ne wai wai ahem kai da gaji da kasan biro zuwan biyo ba da tajin nan domin shi ne mai irin wannan abubuwa ita da haka za a yi lakta insha Allah magrib zuwa isha ranar alamis din nan ne zuwa muna fata Allah ya kace gurbi ya albarka kuma duk wanda suka ba da gudunmawa a dangane da wajiba da muka yi satin da ya gabata Allah ya saka musu da mutai Allah ya kace sarki ya kare yau zaman irin su Allah ya hukuncin sarki ya albarkaci wannan majalisi na mai albarka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon bunta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata muna roƙo ubangiji da sunayen da kyawawa da sabobin da madaukaka Allah ya biya wa kowa bukatun sa na alkhairi muna roƙo ubangiji da sunayen da kyawawa da sabobin sa madaukaka waɗanda suke suka ta aure a gaba da wanda aure ya sa a gaba Allah ya taimake su muna roƙon ubangiji da sunayensa kyawawa da tsofinsa maɗaukaka Allah ya biya kowa bukatunsa na alkhairi اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين